أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha ɗaya ga wata na hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace da 26 watan 11 miladiya ta 2020 za mu darasi na 26 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha a karatu da ya gabata malam yana ambata mana irin kalan mutanen da za a iya yi musu sallah sannan kuma ko da a ce misali sallar ba ta samu ba to ba matsala ba ne ba malam ya ambata mana kalan mutane daban-daban wanda kusan ana cikin bayani akan irin waɗannan mutane lokaci ya tsaya a wancan lokaci kenan sha Allah ta'ala yau dasawa zamu a daidai inda muka tsaya maliki cewa hadisin Jabir Allah ƙarar da a gare su yace lamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama qala ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi faman taraka daynan fa'ala fa'alayya qada'uhu ومن ترك مالا فلورثته مظلة صلى الله عليه وسلم يكي تشوى أنا أولى بكل مؤمن من نفسه بمعنى نيني مفي داتي ومفي تنتنتا game da dukkan wani mai imani a karan kanshi mana hatta akan ka manzalla sallallahu alaihi wasallam yahi cancanta akan ka akan yayi maka wasu abubuwa wanda ba sai ka shagaltar da kanka wajen aikata waɗannan ayyukan ba daga cikinsu manzalla yake cafa man taraka dainan don mutumin da ya bar ya mutu ya bar bashi manzalla ce fa'alayya qada'uhu to ni ne zan ɗauki yaunin biyan wannan bashi amma wa man taraka malan wanda kuma ya bar dukiya to wannan dukiyar fali warasatihi yana ga magadan shi mana suwa su gaji wannan abu amma in dai bashi ya bari to a huskanto ni ni zan biya wannan bashin amma in dukiya ce mutum ya bari to iyalin shi za a je a raba musu a matsayin gado malice rawahu abu dawud wa nasa'i bi isnadin sahihin ala sharti shaykhain wa lahu turuqun aw wa lahu tariqun akhar aw wa lahu tariqun ukhar عن جابر بزيادة أخرى وقد تقدم في الصفحة الثامنة عشر sai hadisi na hudu da malam zai kawo a ƙarƙashin wannan gaba cewa lalle dukkan mutumin da ya bar bashi mazalla sallallahu alaihi wasallama a wancan lokacin wani lokaci zai gabata a mashi sallah amma da sharaɗi idan ya zama mutum ya bar abin da za a iya biyan bashin shi ko kuma an zo yi mashi sallah mazalla sai ya tambaya ana bin shi bashi aka ce ana bin shi bashi sai wani zaburo ya ce ya rasulullahi alayya bimana ya ma'aikin Allah na ɗauki yaunin wannan bashin nashi ni zan biya mashi a lokacin manzalla sai ya shiga ya mashi sallah amma idan ya zamanto wannan bashin bai biya kuɗin da bana bai bar kuɗin da za su biya wannan bashin ba sannan kuma ba wanda ya ɗauki yaunin biyan wannan bashin manzalla sai ya ce ku yi sallah ga ɗan uwanku to a cikin waɗannan hadisan su ne malai ke kawo a nan yanzu bayan kuma manzalla sallallahu alaihi wasallam Allah ya wadatar da shi sai ce to daga yau duk mutumin da ake bi bashi ni zan biya mashi bashin nan yana ka duk mutumin da aka kawo mazalla sai ya shiga gaba ya mushi sallah sannan kuma ya biya mushi bashin da ake bin shi to a cikin irin waɗannan hadisai da malai yake magana kenan wannan hadisin da ya gabata hadisi na hudu a cikin wannan tsari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajulil mayyiti alaihi daynu فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا قال صلوا على صاحبكم على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة سيت اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم حديث أبو هريرة الله قال إن رأى شيء cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yu'ta bir rajuli manzon Allah za a zo mushi da mutumin da ya mutu za a zo mushi da mutum wanda almayyit wanda ya mutu sannan wannan mutumin da ya mutu kuma alaihi dainun akan shi akwai bashi idan ka zo fa yasalu sai manzon Allah ya tambaya hal taraka li dainihi min qada'in shin ya bar wani abin da za a iya biya mushi bashi fa in hadatha annahu taraka wafa'an idan zamanto an yi kicibis in an samu dacen cewa wannan mutumin ya bar abin da zai iya biya mushi bashin nan salla alaihi sai mazalla ya mushi salla wa illa fala amma idan zamanto ya tambaya akwai abin da za a biya mushi bashi aka ce a babu sai mazalla ce ce sallu ala sahibikum ku yi wa ɗan uwanku sallah wannan yana maka nuni hatsarin da bashi yake da kaga abin da zai sa mutum yana rayuwa a lokacin manzalla sallallahu alaihi wasallama a zo yi mushi sallah manzalla ce kuma ɗan uwanku sallah saboda bashin da ake bin shi kai ka san al'amarin bashi ba ƙaramin abu bane ba Allah kiyaye da haka manzalla yana neman tsarin Allah Allah ya kare shi daga bashi sai ce sallu ala sahibikum falamma fataha Allahu alaihi alfutuha lokacin da Allah yayi budi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bude gariruwa da sauransu ka daula islamiyya ta samu kudi sai manzo Allah yace ana aula bil mu'minina ni ne mafi jibintan lamarin masu imani min anfusihim sama da iyalansu dan haka fi dunya wal akhirah anan duniya da gobe kiyama sai ce iqra'u in shi'tum abu huraira yake cewa ku karanta mana in kun ga dama fadar Allah subhanahu wataala annabiyyu lalle annabi aula bil mu'minina shine mafi cancanta ga masu imani min anfusihim sama da kansu bi ma'ana shi zai doki dawainiyan su ya doki dukkan wani kai ka wani abin da ya shahi bashin da ake bin su da haka yake cewa faman tuwfiya duk mutumin da ya rasu wa alaihi daynun akan shi akwai bashi walam ya turku wafa'an sannan kuma bai bar wani abu ba da zai biya mushi wannan bashin nashi manzala ke ce fa'alayya qada'uhu fa'alayya qada'uhu bi ma'ana na akaina jibintan lamarin biyan bashin da wannan mutumin ya mutu yace wa man taraka malan wanda kuma ya bar dukiya fali warasatihi to wannan dukiya ta magadan shi ce kenan mutum ya mutu ya bar dukiya za a ba ma magadan shi amma in ya bar bashi manzala kuma shi zai biya بالت أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد والسياق لمسلم وزيارتان للبخاري ولأحمد الأولى منهما وأخرج منهما هو من كلامه صلى الله عليه وسلم من كلامه الترمذي وصححه والدارمي والطيالسي وأحمد بنحوه وهو رواية مسلم وكذا البخاري بألفاظ متقاربة من طرق كثيرة عن أبي هريرة بمعنى حديث يازو تحنيوي دبان دبان كنا وانا حنيوي دمالا يأمبتا مكا حنيوي ده حديث يزوني وقال أبو بشر أبو بشر يونس ابن حبيب يكي تيوى أتكم مسند الطيالسي يتي عقب الحديث كنا شما يابيو باي وانا حديثي da cewa sami'tu abul walid naji abul walid waye abul walid ya'ani at-tayalisi ya ce na ji shi ya ƙulu yana cewa bi za nasaha tilkal ahadith allati ja'at anil ladhi alaihi dain da wannan hadisin na ƙarshe da aka ambata aka shahe waɗancan hadisan da suka gabata kenan a can da mazalla sallallahu alaihi wasallam aka ka mutun sai ya ce akwai bashi akan shi aka ce akwai bashi sai ya ce kuma dan uwanku sallah amma daga baya kuma da aka wadata sai zamanto duk wanda aka kawo akwai bashi akan shi sai mazalla ce ana aula bil mu'minina min min anfusihim mana ni zan biya mushi wannan bashin hadisi na shidda maliki ta afwan mutun na shidda kenan daga cikin mutanen da malai ke magana sallah akan su da abin da ya shahi binne su yace man dufina qabla an yusalla alaihi man dufina qabla an yusalla alaihi aw salla alaihi ba'dhum duna duna ba'din fayusalluna alaihi fi qabrihi ala an yakuna al-imam fi surati ath-thaniyati mimman lam yakun salla alaihi wa fi dhalika ahadith maliki ta daga cikin waɗannan mutane guda biyar da suka gabata yanzu ga na shiddansu man dufina duk mutumin da aka yi mishi aka binne shi qabla an yusalla alaihi imana an binne shi ba a mishi sallah ba yanzu misali irin irin najashi kaga musulmi ne ko ya yi imani amma ya mutu a cikin wasu mutane wanda ba musulmi ba sai zama to kenan an binne shi kahin a yi mishi me ka mishi sallah to irin waɗannan ana iya yi musu sallah ko da bayan an binne su shi ne bayan ce man dufina qabla an yusalla alaihi yace aw salla alaihi ba'dhum duna ba'din ko kuma ya zamanto misali mutum ne ya rasu sai wasu suka mishi sallah aka kai aka binne shi amma kuma ga wasu jama'a da yawa ba su mishi sallah ba to shi ma irin wannan yanayi ana iya yi mishi sallah malai ce fayusalluna alaihi za su yi sallah a gare shi fi qabrihi yana cikin kabarin shi kenan ba zawa za a sake a sake wannan kishi a yana cikin kabarin shi kawai anan za a yi sallar kamar yadda bayani zai ƙara zawa a gaban insha Allah ta'ala malici ala an yakuna al-imamu fi surati thaniyati ya zama to limamin da zai jagoranci wannan sallar da za a yi ta a cikin sura kala ta biyu ya zama to liman kim mimman lam yakun salla alaihi ya zama to bai mushi sallah ba daga hali kenan mutumin da bai mushi sallah ba yana iya zawwa ya jagorance ku ko kuma ku mushi sallah amma idan zama to shine limakin da ya fara mushi sallah to baya halatta a gare shi kuma ya komo ya sake mushi sallah kenan ya zama to limakin a cikin sallah da za mushi ta biyu mimman lam yakun sallah alaihi malik wa fi zalika ahadith kan haka akwai hadisai yace an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala kenan yanzu maganar da malam ya zai kawo dalilan da suke goyon bayan abin da ya waɗi ya ce hadisi daga abdullahi ɗan abbas allah ƙarar da a gari su yake cewa mata rajulun wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya uduhu fadafanuhu billaili falamma asbaha a'lamuhu faƙala ma mana'akum an tu'limuni qalu kana al-lailu wa kanat az-zulmatu فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه قال فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا عبد الله بن عباس الله قال لنا غري شي ke cewa mata rajulun wani mutun ya rasu wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ziyartar shi bana yana zuwa yana gaida shi bai da lahiya to wannan mutumin sai ya rasu manzala bai da labari da ya rasu kuma fadafa nuhu billail sai sahabai suka ɗauke shi suka kai suka binne shi da dare kenan yana muka nuni akan halaccin min binne mutum da dare falamma asbaha lokacin da aka wayi gari a'lamuhu sai suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aiwa ne ya rasu a daren jiya ko mun binne shi faƙali sai manzala ke cewa ma mana a kummi ya hana ku an tu'limuni akan ku sanar da ni me yasa lokacin da ya rasu ba ku zo kuka mun bayani ba qalu suke cewa kana layl suka ce ai daddare ne makin Allah daddare ne wa kanati zulmatu kuma akwai duhu fakarihina an nashqa alayka sai muka kiyamaci kar mu takura maka kiran ga aiki ne wanda mu muna iya yin shi sai muka je muka yi shi tun daddare saboda ya karantar da su asri'u bil bil janaza a gaggauta binne mutumin da ya rasu ba sai an tsaya ana tsoda tsoda ba mana mutum ya rasu ayi kokari matuka a ga cewa an kai an binne shi da wuri ba a bukatan tsawon lokaci da haka ma tsarin da ya shahi addini ba a son dokan mutum daga garin da ya mutu a kai shi wani waje a ce dole sai an kai shi waje kaza za a binne shi saboda yana sa yana sa jinkiri matukar garin garin musulmai ne babu wani tsoro akan aka binne shi zai tozarta kuna makamancin wannan kawai abin ne sha inda ya mutu abin ne sha inda ya mutu sannan kuma duk wanda ma bai samu daman zuwa ba in ya mashi adda ubangiji zai amsa ko daga ina yake ba dole sai ya zo inda inda shi mutumin inda mutumin ya rasu ba ko kuma ya halarto inda gawar take kenan yake cewa me yasa ba ku sanar da ni ba suka ce ma akin Allah a cikin dare ne kuma akwai duhu sannan muka kyamaci kar mu takura maka fa ata qabrahu sai manzo Allah ya zo kabarin wannan mutumin fa salla alaihi sai ya mushi salla qala shi Abdullahi dan Abbas yake cewa fa ammana sai manzalla ya mana ya mana limanci imana ya jagorance mu wajen yi ma wannan mutumin sallah wa saffana manzalla ya mana ya mana sahu khalfahu a bayan shi sai abdullahi yake cewa wa ana fihim nima ina cikin waɗanda suka yi wannan sallar wa kabbara arba'an manzalla yayi kabbara guda nawa kabbara guda hudu kenan kaga wannan yana maka nuni akan cewa wanda aka binne shi kahin a mushi sallah ko kuma wasu sun yi sallah wasu musiba to wanda musiba babu laifi suna iya zuwa makwantan su yi eh wannan shine abin da hadisin da yake karantar da mu malik akhrajahu al-bukhari wa ibn majah wa siyaqu lahu wa rawahu muslimun mukhtasaran wa kadha an-nasa'i wa at-tirmidhi wa ibn al-jarud wal bayhaqi wa at-tayalisi wa ahmad والزيادة الأولى لهم وللبخاري في رواية والزيادتان الأخيرتان له وللبيهقي ولمسلم والنسائي الأخيرة wannan shine hadisi na farko da malam ya kawo dan ya nuna mana cewa babu laihi bayan an binne mutum za iya yi mishi sallah sai hadisi na biyu an abi hurairah radiyallahu anhu qal annamra'atan sawda'a kanat taqummu وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت فقال هل لا كنتم آذنتموني قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك قال فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها ثم قال قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم أبو هريرة الله قال رأى شيء cewa النمرة السوداء bimana wata mace baka launinta baki ne saboda bakajen mutane ana samun su a ko'ina kamar da ake samun fararen suma a ko'ina wani mutum mata shi ta aihu balarabe ne shi ita balaraba ne faritas ita faratas sai suka aihu bakin yaro baki irin hankalin shi tashi ya yi wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu lallahi a duba wannan al'amarin matata ta aihi yaro kuma baki sai mazalla ya zaunar da shi ya ce kwantar da hankalinka ya ce kana da raƙuma ya ce iya da raƙuma ya ce wasu irin kala ne ya ce jajaye ne ya ce a cikin wannan jajayen raƙuman naka babu wata raƙuma da ta taɓa aihu wanda yake baƙi ne ya ce ƙware da gaske akwai sai mazalla ce mashi to ya aka yi raƙumi ja shi ma amalan ja kuma sun aihu ɗa baƙi ya aka yi sai ce la'allahu na za'ahu ɗairkun ya ce yana yi wa wata jijiya ce ta jashi ya ce waccan jijiya da za ta iya jan shi a wancan wurin ai anan mata na iya jan shi a lokacin tukon ya gane ya rungumi ɗanshi ya koma gida amma tuni ya tuhumci mata shi akan cewa kawai ba ɗanshi ba ne ba to ana samun su ka ga mutum balarabe ne na kirki amma kuma wani baƙi ne wannan ba wani abin mamaki ba ne ba annan ra'atan sauda a wata mace baƙa kanat taqummu ta kasance tana share masallaci wafi riwayatin a wata riwaya kuma taltaqitu alkhiraqa ta kasance tana tana rirrihe wasu kohohi a jikin katangan masallaci wal idan tana tsince yan haki da suke cikin masallaci mana tana share masallaci wal idan min al masjid mana a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaga kenan sharan masallaci wani aiki ne wanda yake iya da lada sannan kuma wani abu ne wanda tun a wancan lokacin ma akwai mutane na musamman masu yin shi ita wannan baiwa Allah aikinta kenan share masallaci wannan mace famatat sai ta rasu da ta rasu fafaqada annabi sallallahu alaihi wasallam sai mazalla kwana biyu mazalla yana bincikan hali sai ga kai shi kwana biyu bai ga wacce ba kenan faqada ha sai rasa ta mana ya rasa ta a cikin umma baya ganin ta fa sa'ala anha ba'da ayyamin sai mazalla ya tambaya wai ina wacce bayan wasu 'yan kwanaki ya aka banna ga wacce faƙila lahu sai sahabai suka ce mashi innaha matat ta rasu faƙala sai mazalla yake ce halla mi yasa kuntum azantumuni mi yasa ku ba ku kirayo ni ba kuka sanar da ni akan mutuwanta halla kuntum ina ma a ce kukin nan kun sanar da ni akan mutuwanta faƙalu suke cewa matat minan laili ta mutu da dare wa dofinat kuma aka binne ta daddare wa karihina an nuqizaka sai muka kyamaci kar mu tada ka daga barci qala sai manzo sallallahu yake cewa shi Abu Huraira yace fa ka annahum saggaru amraha yace kaman sun dan karanta al'amarin ta ne suna ga ba kowa bace ba a ce ga wani a masallaci kawai aikin share masallaci ne a ce ya mutu sai an je an samu wanda ake ga shine shugaban al'umma gaba daya a ce mashi ai wani mai share masallaci ya mutu suna ga wannan ba wani wannan bane ba kenan ba la yalzam ba dole bane sai ya sani fa qala sai manzo Allah ke cewa dulluni ala qabriha manzo Allah ce ku nuna mini kabarinta fadalluhu suka nuna mishi fa ata qabraha sai manzo Allah ya zo daidai kabarinta fa salla alaiha ya mata salla summa qala thabitun sai sabit yake cewa waye sabit inda shine ahadu ruwatil hadis ɗaya daga cikin mutanen da suka rawaito wannan hadisi yake cewa inda zaka a wannan lokaci aw fi hadisin akhar mana a daidai wannan waje ya faɗi ko kuma a cikin wani hadisi daban ne ya faɗi manzala yake cewa inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wannan makwantan da kuke gani mamlu'atun zulmatan ala ahliha tana cike da duhu ga waɗanda suke cikin makwantan nan suke kwance sai ce wa inna allaha azza wa jalla munawwiruha lahum Allah mai girma da buwaya ya haskaka musu kabarrukan su a yanzu me yasa bi salati alaihim saboda sallar da nayi a cikin makwanta to kaga wannan shi ma dalili ne akan cewa mutum bayan ya rasu idan wasu basu mushi sallah ba suna iya zuwa su mushi wannan sallah مالك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيحقي وسياق لهما والطيالسي وأحمد من طريق ثابت ثابت البناني عن أبي رافع عنه سيتي وإنما آثرت السياق المذكور لأن رواية لأن راويه لم يتردد في أن الميت امرأة بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا to anan malam ya kawo ya kawo riwayoyi daban-daban wanda kuma anan ya bar wasu riwaya ya kawo wasu anan sai ke cewa akwai riwaya wanda sun tabbata wanda wanda ya rawaito hadisi yana shakka namiji ne ya mutu ko mace ce ta mutu to anan malam sai shiga bayani akan cewa wa innama athartu yace na fifita as-siyaq al-mazkura bi ma'ana wannan tsarin hadisin da na ambato ya ce li'anna rawiyahu saboda wanda ya rawaito hadisin lam ya taraddad bai yi shakka ba bai yi kai kawo ba fi annal mayyitan ra'atun cewa wanda ta rasu nan mace ce amma ko wasu riwaya daban wanda wanda ya kawo hadisin yana taraddudi wanda wanda ya mutu nan namiji ne ko mace a cikin nassin hadisin to amma su waɗanda da makaranta anan kaga babu wani shakka ko akan cewa kawai mace ce ta mutu ta kasance tana share masallaci ga shi iri yanda yanda bayani ya riga ya gabata mali ce baina ma taraddada rawi inda al-akharin fi kaunihi imra'atan aw rajulan tare da cewa suka rawaito hadisi a wasu riwaya daban sun yi taraddud mana sun yi kai kawo akan cewa wanda wanda ya mutun nan namiji ne ko ko mace ce mali ce wa shak wa shak wa shakku fihi min thabitin shakka kuma an same ta daga thabit ne wanda malam ya ambace shi a can baya wannan sabit din daga shi aka samu shakkan ko kuma an samu shakkan daga Abu Rafi Abu Rafi wanda yake cewa min tariqi sabitin al-Bunani an Abi Rafi kaga kina hanya na wace hanya ɗaya ce hanyar sabit al-Bunani daga Abi Rafi'in wannan makaranta a nan ƙasa yake ta kenan wannan hanyar ita ce hanyar da aka yi kokonto namiji ne ko ko mace ce mala ya ce amma ni ban ɗauke su ba a nan sai na kawo riwayoyin da suke nuni akan cewa kawai mace ce kai tsaye kuma hatta a cikin siyakin hadisin suka hadisin ba su shakka ba kenan sai mala ya fifita wa'annan akan da aka yi shakka akan su yake cewa kama jazama bihi alhafiz ibn hajar kamar alhafiz ibn hajar ya tabbatar da magana akan cewa lalle wannan macen wannan wannan wanda ya mutu nan mace ce wa tarajjaha indana annahum ra'atun min wujuhin sannan mala albani yake cewa tarajjaha indana bi mana yayi rinjaye mun hizaba a wajen mu annahum ra'atun cewa wanda ya rasu nan mace ce ba namiji bane ba min wujuhin ta hanyoyi kama haka kaga wani iya daga cikin bin diddigi da malaman hadisi suke yi kaga yanzu kawai dan ya tabbatar maka namiji ne ko mace ce shine yake ta maka wannan bayanin a daidai lokacin da shi ne mahallu shahid wani ya rasu namiji ne mace ce yana share masallaci sannan kuma mahallu shahid a waje shine me shine manzalla ya je makwantan ya mashi sallah a can to amma dan ka fahimci yanda idan malamai suka ce abu kaza aka rinjayar ba haka bane ba kawai suka kiskiri suka ce ai rinjayar da abu kaza akan kaza a balin ma akwai dalilan da suke dogara akai to shine anan malike cewa mun rajjaha wana mun rinjayar da cewa annahum ra'atun cewa mace ce ba namiji bane ba min wujuhin saboda huskoki kamar haka al-awwal huska ta farko yace annal yaqina muqaddamun ala shakki duk abin da ake da yaƙini a kan shi shi yake gabatarwa a kan a kan abin da ake shakka a kai wannan ƙa'ida ce daga cikin ƙa'ida na malaman usul al-yaqinu la yazulu bi shakk duk abin da ya tabbata a yaƙinance to don kayi shakka bai ya sa wannan abin ya gushe kaga yanzu anan wannan riwaya da malam ya kawo tabbas ne akan cewa mace ce abu huraira ya ce annan ra'atan sauda a kanar taƙunmu almasjid wata mace baka ta kasance tana share masallaci kaga babu shakka ana sannan kuma riwayar da ta gabaci wannan ita ma tana magana akan babu wani shakka kenan da aka kaga abinda babu shakka akai shi ake gabatarwa sama da riwayar da aka samu shakka akanta duk da wacce riwayar ta tabbata ita ma amma shi wanda ya kawo riwayar ya ce wani namiji ko mace an gane kaga shi iya shakka ko sai aka samu wani ce wani so yace a kai ba wani magana shakka ba kawai bace ce kenan wanne kamata doka eh wanda ya dauki wanda yake kan yaqini tunda shi yana da yaqinin cewa mace ce shi kuma ta shakka yake namiji ne ko mace ce ka kenan al yaqin shi ake gabatarwa akan abin da ya shahi abin da ya shahi shakka kamar misali yanzu ka zo yin sallah ne kawai kana cikin sallah sai shi da ya zo rika maka wasu wasu anya kayi alwallah ba kai kuma a cikin zuciyarka kana da nutsuwar cewa kayi alwallah sai jiho maka wannan tunanin to wannan tunanin yana jiho maka shi kawai kauda shi saboda yaqinin mutum musulmi ya zo ya tsaya sallah tabbas iya da alwallah in ba ya bayyana ba a gare ka cewa dai yace kai ba kai alwallah ba kawai kana tana sai ga ba kai alwallah wannan daban yake amma ka tsaya kawai ka shiga tunani nayi wane ne an yi wane ne har sallar ta kare ma gaba ɗaya wata kila baka fita daga cikin tunanin ba to yana maka wannan shakka yana jiho maka shi kawai huda shi gehe kawai yaƙini shine kana da wannan kana da wannan wannan wannan alwala ko ko misali yazo ya ka maka wani abu wanda yake waswasi ne da kokonto a cikin sallarka to zaka gina akan abin da kake da yaƙini akan shi abin da kake shakka kuma akan shi wanda ba za ka yi amfani da shi ba kenan da ala ayati hal anna al yaqina muqaddamun ala shakki duk abin da ake da yaƙini akan shi shi ake gabatarwa sama da abin da akwai shakka a kai abu na biyu da ya sa malin yarin jihar da cewa mace ce ba namiji ba ne ba ya ce an na fi riwayatin lilbukhari a wata riwaya ta imamul bukhari bi lafazi ya zo da lafazin an namra'atan aurajulan cewa wata mace ko wani namiji kana ta kasance ta ƙummul masjid tana share masallaci sai ce wala arahu illam ra'a a cikin riwaya ta ta bukhari yace wala arahu wanda ya rawaito hadisi yake cewa ka banna ga wanda ya mutun nan kawai face illam ra'a face mace ce kawai kaga duk da ya yi shakka daga farko amma shi ma da ƙarshe ya yarin jihar da sha mace ce malice faƙar tarajjaha inda rawi annahum ra'a ya rinjaya a wajen wanda ya rawato hadisin cewa lalle wannan mace ce kaga dalilin malin na biyu kenan dalili na farko annal yaqina muqaddamun ala madha ala shakki sannan kuma dalili na biyu riwaya da ta zo a cikin bukhari wanda ya rawato hadisin ya ce wata mace ko wani namiji da ya ci gaba sai ce ka ina kawai mace ce kenan shi ma yayi ya tabbatar da cewa mace ce ba namiji bane ba mala ce dalili shi na uku ne sa ya rinja akan cewa mace ce ba namiji bane ba yace innal hadisa warada min tariqin ukhra wannan hadisin ya zo daga wata hanya daban an abi huraira ta daga abu huraira lam yashukka wanda abi huraira lam yashukka rawi fiha wanda wanda ya rawaito hadisin bai yi kokonto ba yace wa lafazuha lafazin kuma gashi kama haka yace faqada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ra'ata sallallahu alaihi wa sallam imra'atan sauda kanat taltaqitu al-khiraq wal-'idan min al-masjid faqala ayna fulana qalu matat yace wata riwaya ta Abu Huraira wanda babu wani shakka akan shi yake cewa faqada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam imra'atan manzalla ya nemi wata mace ya rasa imana wata mace ya saba yana ganinta kawai kwana biyu sai gaba ya ganinta wannan macen kaga ana an ce mace ce ko sannan ko ba a wani shakkan da aka yi sannan wannan macen taltaqitul khiraqa tana kokarin gyaggyara masallaci tana doki datti wal idani da wasu haki min al masjid daga cikin masallaci fa qala sai manzo Allah ya ce aina fulana kaga ana manzo Allah ya ce aina fulana kaga ba inda za a yi fulana kuma ya zama to daidai yake da fulana ko ina wacce take ina wacce take ka gano na cewa mace ce fa qalu sai sabai suka ce mishi matat ta mutu ba su ce ba mata kenan wannan duka dilala ce akan cewa lalle wannan mace ce ba namiji bane ba malice wa zakara alhadisa hakaza saqahu albayhaqi min tariq ala ibn abdurrahman an abihi anhu وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح الباري والزيارة الأولى للبيحقي وابن خزيمة وشطرها الأول لأحمد والثانية لمسلم والبيحقي كما لنا بيان حنيا لحديث النزول سيتي وقد رجح الحافظ تبعا للبيحقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث وأنها من مراسيل ثابت وخالفها ابن التركماني فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة لأنه كذلك في صحيح مسلم لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان ويقويه أن حديث أن الحديث ورد من رواية ابن عباس وليس فيه هذه الزيادة أخرجه الطبراني في المعجم مالك نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة fi hadisin akharin wa huwa yace wannan ma'anar abinda aka ambata anan yace ya tabbata a cikin wani hadisi wanda kuma hadisin gashi kama ka zai kawo shi dan duka yana bayani akan hanyoyin da hadisin yazo da ƙari-ƙarin da aka samu yazo a cikin wuri kaza zo a waje kaza yace wa an yazid wa an yazid ibn sabit wa kana akbara min zaid daga yazid dan sabit wanda shine mafi yahi zaidu ibn sabit kenan shekaru kenan wane a gare shi kala shi yazid yake cewa yake cewa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata zata yaumin mun huta wata rana tare da manzo sallallahu alaihi wasallama falamma warada albaqi'a lokacin da yazo makwantan baqi'a na garin madina fa idha huwa bi qabrin jadidin sai manzo Allah yazo yaga wani kabari sabu fasa'ala anhu sai ya tambaya wannan kuma kabarin wane ne faƙalu sai suka ce fulana wannan ai kabarin wacce ce maulatu bani fulan majibinciyar lamarin bana kamar baiwa ga banu fulan ƙala fa'arafaha sai mazalla da aka kwatanta mashi ita sai gane ta wa ƙala sai mazalla ke cewa ala'adantumuni biha me yasa ba ku sanar da ni ba lokacin da ta rasu qalu sai suka ce matat zuhuran ta rasu ya ma'aikin Allah da rana wa kun wa kunta qa'ilan sa'iman fakarihina an nu'dhiyaka alhali wa kunta kai kuma manzala sallallahu alaihi wasallam qa'ilan kana barcin rana daga qailula ne qa'ilan kana qailula sa'iman kuma yayi daidai da ranar da hallo kana azumi kenan gashi da rana sannan kuma yana barci sannan kuma yana azumi sai sahabi yake ta fakarihina sai muka kyamaci an nu'ziya ka kar mu cutar da kai ga azumi sannan kuma gashi kana barci kuma ga zahir rana qala sai manzo Allah ke cewa fala taf'alu kar ku ƙara aikata haka yake cewa la a'rifanna ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina azhurikum illa azantumuni bihi daga yau ku sani kar wani mutum ɗaya daga cikinku ya mutu alhali ni ina raye a cikinku mazalata illa azantumuni bihi face sai kun shelanta mun mutuwar shi kenan ku sanar da ni inda ina raye kenan wani magana barcin rana wani magana azumi wani magana daddare ne ko da rana ne ko da kaza ne wani duka magana a barta duk wanda ya rasu nan gaba ku haɗi mini fa inna salati alaihi rahmatun saboda sallata da zan yi a gare shi rahama ce a gare shi eh kaga sallar mazalla daban take da sallar wani summa atal qabra mazalla sai zo wajen wannan kabarin sabo fa safafna khalfahu sai yazid yake cewa sai muka yi sahu a bayan shi fa kabbara alaihi arba'an yayi kabbara hudu akan wannan kabarin kenan ya mushi sallah akhrajahu an-nasa'i wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihihi kaga wannan ma yana nuni akan cewa mace ce ba namiji bane ba wasiyaqu ibn majah wa ziyada wa ziyadatu lin-nasa'i yace wa isnaduhu 'inda al-jami'i sahihun ala sharti muslim hadisi na hudu akan wannan a wannan bayani malik yace wa an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah bi mana an binne mutum wasu sun yi sallah wasu musiba ko ko ba a mushi sallah gaba daya ba to wannan ana iya zuwa a mushi sallah dalilin malam na gaba yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ya'udu marda masakinil muslimin ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar marasa lahiya wanda suke miskinai a cikin musulmai wa du'afaihim da masu raunin su kenan ba ta shi a shi babba ne shi kaza ne a ce wani wani bai lahiya a riga gare shi yana wani zuwa yana zawa manzo Allah bai da wannan girman kan mutum ne mutawade iya da kankantar da kai babu girman kai tare da manzala sallallahu alaihi wasallam manzala yana wucewa cikin garin madina zai ga yara suna wasa irin yaran za ga suna ihoce ihoce suna wasa manzala zai tsaya musu sallama sallallahu alaihi wasallam wai babu ba irin shi a duniya kaf daga kahin shi ba a yi wani irin shi ba ko bayan shi ba za a yi wani irin shi ba amma ga ni ɗabi'a shi take wani balarabin kawai ya musulunta da ya zo sai ga manzan yana sumbatan ɗaya daga cikin jikokin shi alhassan da alhussein sai ce to mamaki sai kama shi ya ce kai duk da irin matsayin da kake da ƙasar mutumin daji duk da irin matsayin da kake da kuma kana ba wani yara wasa ina ka ina yara sai ce wallahi ina da iya goma ya ce ban taɓa sumbatan ɗaya a cikinsu ba manzala ce yaya zan yi da kai in Allah ya cire rahama daga cikin zuciyarka da haka manzala mutum ne wanda mutawadi wana bai da ɗayin kai ko kuma rika cewa ni zan mu'amalanci wani wani bai da kobi bai da shi ba kowa ba alaƙa kuma yau ta zama to ta harkar maslaha ce ko alaƙa a yau kawai intere ce in kana da yauni in baka da lahiya kowa ya je gaida ka da wanda ka sani da wanda baka sani ba eh alhaji wallahi mu ne wanda muke zama daidai waje kaza ana ta kutamce so kake dole ya gane ka amma baka da kobi an baka hankali sai ka mutu a cikin gidan ba wanda ya zo ya ziyarce ka mutum ya kaso don Allah ka kidan Allah wannan shi ne abin da addini sani ba kaso ba don akwai ko kuma don mulki ya zama ta mulki kake kai ne kowa an baka da mulkin kai kuma ba kowa ne ba in kana da kuɗi kai ne kowa an kuɗin suka ƙare kowa sai kyale ka daga kai sai tarin zubabu wa du'afa'ihim da masu rauninsu mazala yana ziyartar marasa lahiya sannan kuma wa yattabi'u jana'izahum mazala yana bin ga wasu aji abun ne sannan wala yusalli alaihim ghayruhu manzala baya bari wani yayi sallah ga wanda suka rasu komin talaucin mutum shi zai mai sallah in kaga bai mishi sallah wato akwai wata matsala amma in dai mutum ne mumuni mai imani ana abubuwan addini da shi ya rasu to manzala zai mishi sallah yace wa annam ra'atan miskinatan wata mace miskiniya min ahlil awali daga cikin wanda suke anguwar awali a garin madina ɗala saƙamuha rishin lahiyanta ya yi tsawo fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai kasance manzala sallallahu alaihi wasallama sa'ala anha manzala sai tambaya ina wacce take aka ci aibatar lahiya ya tambaya game da ita man hadaraha min jiraniha wanda suka halarce ta mana suka je suka ziyarce ta a cikin makwabtanta wa amarahum alla yadfanuha sai manzo Allah ya ce musu kenan ta rishin lahiya mai tsawo kuma ana tsammanin la Allah za ta iya mutuwa sai manzo Allah yake cewa makwabtanta amarahum alla yadfanuha cewa kar su binne ta in hadatha biha hadasun idan wani abu da yake faruwa ya faru da ita kenan ta mi in ta rasu kenan in ta mutu kar su binne ta kenan su sanar da mazalla sallallahu alaihi wasallam fa yusalli alaiha mazalla zai je mata sallah fatuwfiyat haka ko wannan mace sai ta rasu fatuwfiyat tilkal mar'atu laylan ta rasu da dare wahtamaluha sai suka mata sallah suka dauke ta kawai suka suka binne ta fa ataw biha ma'al janaizi aw qala mawdi al janaizi inda inda masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam afwan lokacin da ta rasu wahtamaluha sai suka ɗauke ta fa'atau biha suka je da ita ma'al jana'iz tare da sauran waɗanda suka rasu ko kuma tare da masu rakiya suka tahi maudi aljana'iz inda masjidi rasulullah sallallahu alaihi wasallama wurin da ake ajiye gawa a cikin masallacin manzala sallallahu alaihi wasallama li yusalli alaiha rasulullah kama amarahum mazalla ya mata sallah kamar yadda ya umarce su cewa in ta rasu a haɗi mashi suka ɗauke ta suka ta suna zuwa fawaja duhu qad nama ba'da salatin isha sai suka samu mazalla yayi barci bayan sallar isha'i fakarihu sai suka kyamaci an ya an an maza aiwa an yuhajjidu sai suka kyamaci an yi hajjidu ai an yi kizuhu a kansu tada shi an yi hajjidu an yi hajjidu rasulallah sallallahu alaihi wasallam min naumihi suka kyamaci kar su tada shi daga barcin shi mai suka yi fasallu alaiya suka mata sallah da suka mata sallah kuma sun mantalaku biha suka tahi da ita falamma asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka wayi gari manzala sallallahu alaihi wasallam sa'ala anha sai tambaya ina wacce yayi jikin nata man hadarahu min jiraniha daga cikin waɗanda suka zo wajen manzon Allah daga cikin makwabtan wannan matar fa akhbaruhu khabaraha sai suka baiwa manzon Allah labarin wannan mata ai ta rasu kuma mun binne ta wa annahum karihu an yuhajjidu yuhajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laha sai suka kyamaci su yankewa manzon Allah barcin shi a dalilin ita wannan baiwar Allah fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walima fa'altum manzala ce wai me yasa kuka aikata haka kenan me yasa ba a tada shi ba in taliqu tashi mutahi fantalaqu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka tayi tare da manzon Allah hatta qamu ala qabriha har sai da suka je kan kabarinta suka tsaya da suka je kan kabarinta fasaffu wara'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama yusaffu lis-salati kamar da ake yin sahun sallah ala janazati sallar da zama gawa fa salla alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mazalla ya ma wannan baiwar Allah sallah wa kabbara arba'an yayi kabbara guda hudu kama yukabbiru al janaiz kaman da yake ma sauran gawawaki kabbara to wannan shi ma kaga dilala ce hadisi na hudu da malam ya kawo dan ya kare maganar da ya cewa lalle idan mutun ya rasu ba a mushi sallah ba ana iya zuwa a mushi wani sun yi sallah wasu musulmi wanda musu yin nan ba suna iya zuwa su mashi sallah akhrajahu al-baihaqi bi isnadin sahihin wan nasa'i mukhtasaran kalan mutun na bakwai man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alayhi salat al-hadiri fa hadha yusalli alayhi ta'ifatun min al-muslimin salat al-ghaibi li salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala an-najashi malikita mutum na bakwai shine mutumin da ya rasu a wani garin da laisa fiha babu a garin man yusalli alaihi mutumin da zai mushi sallah bimana ya mutu a tsakiyar mushrikai ya mutu a tsakiyar kahurai to wannan mutanen su ba ruwansu da wani tsarin sallah to wannan mutumin fahaza yusalla alaihi yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimin wasu jama'a daga cikin musulmai za su mashi sallah amma salatal ga'ibi sallar mutumin da baya nan imana wanda ba a mashi ba salatal hadir imana sallar lokacin da ya rasu a ga mutane su halarto a mashi wannan sallar ba a samu wannan damar ba abinda za mu shi ne sai a mashi salatul ga'ib sallar wanda baya nan ya ce li salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi saboda sallar da manzan Allah ya yi wa najashi wa ƙadarawa ha jama'atu min ashabihi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan sallah kuma da yawa daga cikin sahabbai sun rawaito yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ga najashi ya ce ya zido ba'aduhum ala ala ba'adin min ashabi min ashabi sallallahu alaihi wasallama ya zido ba'aduhum ala ba'adin wa qad jama'atu ahadithahum fiha malice hakika na hada hadisan su gaba daya kenan wani ya kawo da wannan riwaya wani zo da wannan riwaya kenan malice ya hada su gaba daya thumma suqtuha fi siyaqin wahidin taqriban lil fa'ida to waɗannan hadisan da suka yi magana akan yi wannan jashi sallah malice yazidu ba'dhum ala ba'd su sahabban shashin su yana karawa shashi wani kara kaza wani kara kaza wani kara kaza ya kara kaza kenan Allah kai kaga abin da ni ban gani ba ko kuma wancan ya ga abin da wannan bai gani ba kenan wani sai ce ƙara kaza wani ma sai ƙara kaza sai mala albani yake cewa qad jama'atu ahadithahum na hada hadisan gaba ɗaya na hada kansu thumma suqtuha sannan sai na jayo hadisin na ambace shi fi siyaqin wahidin a cikin yanayi daya taqriban lil fa'ida saboda kusanto da fa'ida wasiyaku li hadisi abi huraira ga siyakin hadisin nan kenan malam ya ambace shi a game da abin da ya shahi hadisi na abu huraira Allah ƙara yarda a gare shi inda ingalita ne naka malice anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'a lin najashi manzala sallallahu alaihi wasallama ya ya ambaci mutuwan najashi wa huwa bil madina a lokacin da yake garin madina yake ce al-ashima al-ashima ma'ana ra'id ko kuma kace shugaba ai sahib al-habasha ma'ana shugaba ko kuma jagora na kasar habasha manzalla ya ambaci mutuwan shi fil yawmi alladhi mata fihi a ranan da najashi ya rasu tahiya ce mai tsawo awon Allah Allah ya sanar da shi cewa najashi ya rasu a ran da ya mutu ba ba ko kwana ɗaya ba samu ba daga ƙasar habasha zuwa garin madina kala mazalla ke cewa inna akan lakum qad mata ku sani cewa ɗan uwanku ya rasu wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yake cewa matal yawma abdullillahi salihun a yau wani bawan Allah na gari ya rasu ya ce bi gairi ardikun ba a ƙasanku ba wanda kake gama da yana sa tsakanin wannan kausai duka yana maka nuni akan riwaya ce daban-daban kenan ɗauko su ne gaba ɗaya sai liƙa su a suka jeru da juna kenan saboda fa'ida ta hoto kamar da ambata maka a baya matsala ce faƙumu fasallu alaihi ku tashi mu je mu yi sallah ga najashi ƙalu suke cewa man huwa wane ne shi najashin nan qala anna faqumu nusalli alayhi mazalla ce ku tashi bi salla a gare shi fa qalu suke ce man huwa waye za mu ma salla qala sai mazalla yake ce an najashi ku tashi mu ma najashi salla wa qala istaghfiru li akhikum a wata riwaya kuma zalla ke cewa ku nema wa dan uwanku gafar Allah ka kenan shi mai musulmi ne zalla ce ku nema mushi gafar Allah wanda ko mun karanta anan ko iya daga cikin abu na farko daga an ce maka wani ya mutu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna abinda zaka yi sai ka ce Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu Allahumma wassi' mudkhalahu Allahumma ghassilhu bi ma'i wa salji wal barad kana mun karanta shi anan kenan labari yana zo maka kai tsaye abinda zaka fara shine addu'a istaghfiru li akhikum ku nema mishi gafara wajen Allah qala fa kharaja bihim ila al musalla sai manzo Allah ya fita da shi da sahabbai zuwa hilin sallar idi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma sai mazalla ya huta da su zuwa ga albaqiya ya huta da su zuwa makwantan garin madina summa taqaddama sai mazalla ya shiga gaba fa saffu hawlahu khalfahu su kuma sahabbai suka yi sahu suka yi sahu a bayan shi saffaini sahu guda biyu suka yi sahu guda biyu a bayan manzala sallallahu alaihi wasallama qala a wata riwaya yake cewa fa saffafna sai muka yi sahu khalfahu a bayan manzan Allah kama yusaffu alal mayyiti kamar yanda gagawan nan a aje za a zo a yi wannan sahun na sallah to duk da cewa najashin baya nan ya mutu a wata ƙasa da ban za mu shi salatul ghaib amma irin yanda ake ma gawar da take nan haka muka mushi kina suka yi sahun manzan Allah ya shiga gaba a matsayin shine lima amma babu gawa kama yusaffu alal mayyiti wasallaina alaihi muka yi sallah ga najashi kama yi salla alal mayit kamar yadda ake yin sallah ga mutumin da ya mutu ya ce wa ma tahsibul janazatu illa mawdu'atan baina yadayhi kuma sannan ba abinda zaka tsammahanci cewa in ba kaman gagawan ba tana gaban shi a aji qala fa ammana wa salla alaihi mazalla yayi mana limanci ya yi sallah ga najashi wa kabbar alaihi arba'a takbiratin manzala ya mushi kabarbari guda hudu kenan irin yadda kai ka ce gawace ga tana a gaban manzala sallallahu alaihi wasallam dida ce baya nan amma kuma irin sallar da aka mushi irin sallar mutumin da gagawan shi nan a gaban manzala kenan haka suka haka suka ma najashi sallah malici akhrajahu al-bukhari wa muslim wal lafzu lahu wa abu daud tunda ya ce maka dama riwaya ce daban-daban ko kina hahaɗa su ne sai mai da su a matsayin kamar hadisi guda saboda fa'idar ta hudu a kharajahu al-bukhariyu wa muslimun wallafzu lahu wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad min turuqin an abi huraira wa ziyadatu al-ula yanzu duk ƙari ƙarin da malam ya a cikin hadisin nan yace ƙari na farko na imamu nasa'i da shi da shi da imam ahmad wa thaniya lil bukhari wa salisa li ibn majah والسابعة للشيخين للشيخين البخاري ومسلم سيتي وأحمد وأحمد والعاشرة يكتو الشطر الثاني منها لأحمد وهي عنده بتمامها عن غير أبي هريرة كما يأتي والزيادة الأخيرة لمسلم وروى منه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم وترواية الترمذي يكتو للي من زن الله إرادة أمت الله ستبتع غريشي صلى على النجاشي من زن ياما نجاشي صلى فكبر أربعا يي كبر بري غدانوا غداهم ياما نجاشي صلى دلتا نجاشي بيانا ينا كسا حبشا أما من زن يامشي صلى wannan shine riwayar da malam ya ka anan aka abin da ya shahi sallah ga najashi summa akhrajahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wal baihaqi wa at-tayalisi wa ahmad yake cewa min turuqin min hadisi jabir kenan hadisin ya zo hallau ta wasu hanyoyi daga hadisin jabir kenan maimakin abu huraira to waɗannan sune hanyoyin da malam ya kawo wannan hadisi sai ce wa ziyaratu thaniya wa salisa wa rabi'a kenan har zuwa ƙarshe da yake cewa li muslimin wa ahmad kenan insha Allah ta'ala zamu dakata anan kenan sai mu tashi gaba ta ta gaba inda malai yake bayani akan abin da ya shahi kenan mutanen da za a iya yi musu sallah ko da ba sa ne ko kuma misali mutum ne ya rasu a cikin ku ko wani jam'i mutane masu yawa misali kuna zauwa kawai an kare mishi sallah to a lokacin kuna iya yi mishi sallah kamar da hadisai sun riga sun gabata ana ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله